إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata biyar ga watan jama'a ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da yau shidda ga wata na jimadar ula hakan ne shidda ga wata na jimadar ula hijira shekara 447 wanda ya dace da 28 ga watan goma 2025 yau insha Allah za mu yi darasi na 60 daidai a cikin littafin fiƙe suna na asai da sabika a ganin a darasi wancan na baya mun yi bayani na mas'alar amin tamamu bayan talima wanda ya dace kamar da aka yi magana yan uwa sun ba da shawara cikin yan uwa cewa da a yi wannan karatun a aikace ko da kaɗan ne kin dalilin haka za mu yi sahu ɗaya ko biyu mu yi karatu na fatiha nan iya buƙatar mutum ya tarkizi ya ba da hankalin shi to da yawa abinda yake kawo matsalar duk da an yi bayani yaka ji an zo sallar kamar ba a yi ba abu na farko sabo na biyu zice ba nan ba take mahi yawa saka an ce kai mafi ka kama kun wanda ya sanin kin ma matsala ta uku wasu limammai ba sa bayyana da amin bayani da muka yi a ƙa'ida abin da ya dace da sunna idan liman ya ce amin a yace ghairul maghdubi alaihim wa nadallin kakku doki amin nan ne matsalai in yace amin sai kun ji ya doka in yace wala dallin sai ya tsaya tukun ya doki amin tukun ku za ku fara nan ne matsalai kenan wannan abu ne da ya watsa ko ina mahi yawa kamar da albani rahimahullah ke cewa shi da inda yawo hatta da haramin maka da madina abu haka yake ma mu suna da gayi liman ko tare suke wajen da gati da sai su saba gaba daya sabo ne kenan kamata mai kokarin gyarawa bakin kokari inda ba an mance ba ko hankalin ya tahi kamata a rika bin liman wajen wala dalli kan mu doka sai ya fara amin shine magana kenan muna so insha Allah a aikace ya kamata kenan da yanzu in ma ya kamata tun da aiki za a aikace akwai za su kalla daga baya su yi koyi da shi kenan ya kamata a bada hankali an an ce wala dalil ka ku doka sai kun ji an fara amin kuma ka yin ayi shuru ku doka dan wani za a wasu za a koyawa dole kana ba da hankali da san iya hankali shi ta tsine ta kai shiga kai kai rikita mana karatu ka san dole iya bukata wanda hankalin shi iya nan kuma ya lura da abun dan wasu za su iya kalla su koyi da shi kenan abu ne na faɗakarwa kuma ganin dai harkon sallah ne za mu yi abin da ya dace tun daga kabara ta harama dai zuwa aminikin kuma matsala ta biyu za mu yi ta ma aikace wadda mahi yawa shi aka samu matsala kanta wata matsala ce matsalar an kwakwa da sun bara bin azib wanda bukhari ya kai muslim ya roto yake cewa halin sahabbai abin da yake sunna dan manzon sa iya cewa innama ju'ila al-imam li yutamma bihi to kan wannan a ka'ida duk abin da yake na aikin sallah ne ka'ida ma mu bai kamata ba ya yi tarayya ko ya riga yi liman sai liman ya yi kai kai duk aikin sallah inda ake samun matsala shi ma wajen idan liman ya dago daga ruku'i za shi sujada nan za ka ga mamu wani ma in liman wanda ya dan gyara zama ne wallahi ga zai wani mamun ya riga ya limamin kai goshi kasa da akwai limamin da ya sun dan gyara in suka je sai sun dan gyara za ga wani a cikin sauran tuni ya kai goshi kasa kaga nan bin rishin ban wutan ka'ida ce hadisin albara bin azib ya cewa musa habbai bayanin salatalama ya ce idan sajada lamina hanimin na ahadun rasau hata na wuka sajida ya ce idan maganin salama ya yi kai su idan yini sujada ya ce ɗaya mu ko kai ba masu koyawa sai mun gan shi ya kai goshin shi ƙasa to ko muke nuhowa kaga yanzu ba ma magana ba ko da ya nuho kai ma ku nuho ba a yi ya nuho kun duko shi ma ya duka ku yi tare ba a ka'ida sai ya sujada bi sujada kenan muna tsaye in ya taso sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ba ma sunkuyawa sai ba haka suke ko sunkuya ce kai ba ma sunkuyawa hatta nara wa qasajin sai mun ganshi ya kai goshi kasa ta koyi mun wanda shine hakikanin mutaba ta liman in yayi kai kenan misalolin su ne insha Allah kenan za mu dan dakata daga nan sai mu je cankin gaba sai a samu wasu kwada sahu guda a yi in ya so sai mu yi aikace insha Allah kurin bakin ba sallah ba za a yi da abin aikace zuwa raka a guda bangaren amin da bangaren kai goshi in na sunkuya kakkuje sai na kai goshi ƙasa na'am ci gaba da karatunmu muna fata dai masu kallon abin da ya gabata ya zama kenan darasi a gaba na cewa idan liman ya yi gairar magadubi alaihi monodolin kakku ɗauka sai ya fara amin kuma idan liman ya nihi sujada bayan ruku'i mamu kamar da sahabbai suke ba sa sun koya kai sai sun ga ya kai goshi ƙasa allah taimake mu sai masala ta biyu ita ma ana yawan magana kanta ganin kamar da na gaya muku mahi yawa malaman saudiya kan masalar karatun liman karatun mamu bayan liman karatun fatiha ganin mahi yawa malaman saudiya in su usaimin su bimbaz suna kan fa'intar mamu dole ya karatu a bayan liman ganin kuma suna littafai ƙanana wanda aka yada ko aka fassara da turanci yasa wannan fatawa tana da kai da kawowa in ma kace nan wani heji a ce kaza shine kwanaki a cikin karatu na siffar sallah nayi wannan bayani khulasa kin magana yan uwa kullum a aqidar ahlus sunna wal jamaa shine ba wana yace bane wana yace jigo ko da zan yi fahimta ya zamanto in an samu wata mas'ala a koma tushe wane ya ce ana yi wane ya ce ba yi kuma wane da ya ce ana yi mai dalilin shi wanda ya ce ba a yi mai dalilin shi kenan muna aiki da mai mahi karhin dalili a abin da yake na fahimtar kan mas'ala mas'alar kamar da yake mas'alar ta karatun mamu bayan liman me hujjar masu cewa dole sai kayi daga cikin hujja akwai ruwaya ta Abu Huraira da Bukhari Muslim sun kawo wanda wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da sahabbai sai wani ya rika karatu a bayan shi bayan ƙare sallah sai rika cewa mali unazi me yasa ina karatu ana jana kama ana jayayya muna jayayya waye wani ce ana rasulullah an haddana rasulullah ni nake yi ina hudi ni ka hudi in hudi ta gaggawa yace la tafa'alu illa ya qara ahadukum bi ummul kitab ko fa fatat al kitab fa inna la salata liman lam qara bi ummul kitab ana dai ruwaya annabi yace kar ku yi karatu bayana sai in fatihatul kitab ce domin babu sallah ga wanda bai kanta fatihatul kitab ba wannan shine jigon magana masu cewa dole ka karanta fatiha kana bayan liman ko da iya bayyanawa tun masalar inda yake bayyanawa ce me hujja shi na da wannan mazhaba ce ta Usaimin Sibin Bas me shi mazhaba ta Albani abin da ya kawo hujja na nasakul qira'a da kan sifa sallah hima da babu na musamman shahi karatu bayan liman inda yake bayyanawa ya ka ruwaya ta shi Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda ya kawo can ruwaya ta cewa wata rana irin wani abin ya sake wakana wani irin karatu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsawatarwa irin wancan sai ce daga nan fantaha nasu an qira'ati halfar halfar sallama fi ma shahar fi walakin qadu fi anfusihim fi ma la jahar abu hurairah daga nan sahabbai suka tsaye da karatu a inda yake bayyanawa sai inda yake asacewa sai a ransu kenan an yi wancan an yi wannan wannan nabi kenan kan shahi wacce magana abu na biyu akwai fadar Allah subhanahu wataala وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن أنا كرنت نسن قرآني أنا كرنت قرآني كشورا را كشرو كعبا مغنا كما شورا را الله كوي هكا دم أجكم كمان آية تال القرآن تي أمرني شورا را لما عندي كرت Salbani yake cewa kenan lokacin da kake bin liman kai ibadaka wannan shuraren shine ibadaka ga ruwaya ta musulmi da ya kawo annabi sallallahu alaihi iya cewa innama ju'ila al-imam li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu ruwaya muslim yace an sanya liman dan ku yi koyi da shi manzo annabi sallallahu alaihi yace in ya kabbara ku yi kabbara in ya karatu ku yi shiru nasi ne karara bayan wannan na uku ruwaya wadda imam malik ya inganta hatta yi shi tana bin taimiya ya inganta hatta albani tabbatar ingancin ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a duk wanda yake da liman karatun liman karatun shi ne kenan cewa ba fatiha ga nabi ba sallah ga nabi da fatiha kenan kai fatiha liman taka ce wannan shine abin da yake mazaba ta shekarar taimiya haka sai imam malikin shi albani kuma ga dalilan da ya kawo akan haka hatta yana ga wata anwa usaimin ne kuma masu tambaya kan mas'alar to ya za a yi da liman a ina za ka karanta fatiya wannan ilimin alhali ga aya can tana cewa a yi shuru ya ce a inda ya shuru ya to ai zai yi shuru ka kasa idawa yace ya tabbatar da akwai ruwaya da ta kawo liman iya shuru bayan katon fatiha ce yace wannan ruwaya ya tabbatar da batar inganci wata kawo liman yin shuru bayan wala dalilin dan ma musu karanta batar inganci to amma shi ya tsaya kurin kan wancan ruwaya ce ta ba fatiha ba salaka na bashir fatiha ya tsaya kurin dole an karanta ko da liman iya bayyanawa wannan shi mazhaba kenan ta wannan malaman kaji da kenan mazhabar cewa ba a yi zaka shurara ga wannan aya ga wancan hadisai shine madogaran su kuma muke da akan haka mun karantar haka muka yi bayanin sabba sallamu idan kana bayan liman liman iya karatu a bayyane abinda yake wannan nasoshi ba shi ba kansa karara baka karatu zaka shurara shine ana wata an gane Allahu a'lam assalamu alaikum sai ci gaba da karatunmu na fikihu sunna kenan yau insha Allah za mu yi darasi na 60 ne cikin isma insha Allah cikin za mu shaida mu na bayani darasi kwano ne yanzu bayan a sati da ya gabata mun karanta ruwaya ta Jabir bin bin Samura inda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam iya karanta a cikin sallar asuba qaf wal qur'anil majid sai ya ce wa kana salatu ba'du ta khafifan bayan wannan daga nan sallar shi ta zama to kenan iya iya rage ta ba ta tsawo to nan kalmar ta khafifan da ya magana wasu sukan ce kenan wannan tun da rannan da ya wannan sallah tun daga nan sallar shi take kasar haka kenan shi ne shi a sai sabge muka bayani abinda nuhu nuhu wani magana bayan haka me ma'ana ba'du kenan bayan sallar asuba salloli na baya yakan rage su ƙasa da haka ba iya ni matun daga ran nan eh ta yi ƙasa da ƙafu ku gane magana abin da ke so bayani kenan yanzu kenan sai za mu tashi kenan ya ce minani ke ta za mu tashi hadisin umul fadal ya ce wa dullu ala zalik qaul umul fadal hadisin umar fadal abinda ya karantar da mu cewa kenan bayan wannan ma yana dan tsawaita karatun salloli yace wa qad sami'at bin abbas yaqra wal mursalati urfa faqalat ya bunayya ya bunayya ya bunayya laqad dhakartani bi qira'ati hadhihi as-sura innaha la akhiru ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqra biha fil maghrib umar fadila take cewa na me yake kwanta amin sai da sabi abin da sai kwatanta maka ba ana nihin bane ba tun daga ran ya fara sallah ta kasa kasa ita ga hadis umar fadil ita tana ba da labari wata ran ta sallah bayan ibn abbas ta ji ibn abbas ya karanta musa ta rufa musa ta rufa an san tsawanta kuma yana ya karanta ta a magariba tace ya dana wannan sallah da ka karanta ta ka tana min al wannan sura ita ce li ana al'akhir masamit ita ce karshen abin da naji min rasulun sallallahu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karo bai filmu ita ce karshen sallah da manzon Allah kanta a magarba a magarba karanta ta kenan kuma waba daga baya bane kenan ba annabi ba ta mushi ke tsaye sallah kuma ta gajera gaba daya wannan kusan karshen abin da jin da aujin shi ya ta kan ya kan musa ta urfa a cikin sallah magarba tace fahada fi akhir al'amr ila an qal wannan shine karshen al'amari nashi kenan na abin da ya ma kenan a bayan yana karanta suraye masu tsawo kuma a sauran salloli a wasu kwanaki sai yace wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam amma magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ayyukum amman nasa falyukhaffif wannan ruwaya an sake cewa duk wanda yawa mutane limanci ruwaya muslim haka imam ahmad duk wanda yawa mutane limanci falyukhaffif ya sauƙaƙa ma'ana ya gajarta kai doguwa wannan magana wa qaul an haka da ita da magana Anas bin Malik inda yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffa an-nas salatan fi tamam magana Anas yake cewa manzon sallallahu alaihi shi kowa rage gajarta sallah amma fi tamam akan cikar sallah ba gajartawa ba mai rage matsayin ko nutsuwa a sallah ya ce kenan faltakafif amurin nisbi da aka ce a rage abu ne ya danganta da wata irin ragewar akan wata sallah zuwa wata sallah a wani hali zuwa wani hali ba haka bane kurin kurin nan muke so kurin sallah kurin ayi sallah ayi kurin ayi gajera kurin sallah kurin gajera da annabi ya ce ka dogo sallah a a yace yarji wani ta ina ta ina suna ta abin nasibi ya za mu gano abin ba iya aiki bane ba kun da akun hali ne akun hali kun gajera ce ana ne kun gajera gaba daya yace yarji ila ma fa'alahu annabi sallallahu alaihi wasallam wa wazaba alai za mu koma aikin annabi sallallahu alaihi wasallam yaya shi yayi wanda yace ai sallah sakakakin ka ka tsananta wata irin sallah yayi kuma ya dawwama akanta wata iri ce shi sallar da yake yi wanda ya dawwama a kanta la ila shahawatin mamumin ba za a mai da magana ba zuwa ra'ayin su su ma musu ci ku aika jera kun a watsi a diba ra'ayin su ko musu aika jera kun ba ana diba bane ba ra'ayin ko sha'awar ma mu kan gajar tatan ayi ta kurin ayi ta kalanta ayi ta haka nan kurin fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun ya'muru bi amrin thumma yukhalifu domin annabi sallallahu alaihi wasallama bai waye umarnin wani al'amari shi kuma ya saba mishi wa qad alima anna min wara'i al-kabir wad-da'if wad al-haja alhali annabi sallallahu alaihi wasallama ya san a bayan shi wannan sallar da yake sallar shi da yake yi ai shi yace ka a matsa ko ta ji ba shi ya yake ai ya san a bayan shi akwai mai shekaru akwai mai rauni akwai mai bukata ka a rike ko shi ya san da haka nan fallazi fa'alahu huwa takafif allazi amara bi naka irin sallar da yayi ita ce umarnin da ya na sauƙaƙa wal ba irin da muke so ba mai kuran a shi me yake karantawa eh shi ne magana kenan zaka kenan shi yanda yayi haka zamu yi ba cewa zamu yi ra'ayin mu ne kurin da aka da tunda annabi kan sura kaza auri kaza kenan wanda ya karanta ba a ce ya lai shi annabi da yake a saka ka ai ga abin da ya karanta magana kenan za a diba shi ya yake karatun sallar shi yace fa innahu kana yumkinu an takuna salatu an takuna salatu atawal min zalik annabi yana iya sallata haka tsawo a wanda yi ina dogo sallah ma bi adafa mudafa limki saban limki ina iya dogo sallah fa hiya khafifatan bin nisbati ila atawal minha kenan inda gajera ya kace gajeren ana niyya kan mai tsawo na misali yawa mu'azu hada afatan anta ya mu'az mu'az me karanta bakara ya karanta ka gani kenan ba ga tsawon abin da yawa bakara ya karanta shi za da muke mishi hada kenan za za kenan a saukin za a diba iya ce gajera ce akan mai tsawo kenan da ke kasa da wancan mai tsawo وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على كل متنازع عليه المتنازعون yace wahadi karantar annabi sallama kenan yaya ne karantar wasu wajen karatun sallah yace karantar washi allazi wazaba alai karantar wanda abinda annabi yau da wama akan shi yake huwa al-hakim ala kulli ma tanaza alil mutanazi'un kenan karantar wayin da yake sallah ka zamu koma me yake karanta mun karanta a baya mun karanta ko a shine duk wani mai jayayya zai koma yayi hukunci da irin shi karantar wanda yayi a aikace yayi karantawa irin abin da yake karanta karanta ba kalle matsala ba ta kace wa yadullu lahu ma rawahu an-nasa'i wa ghayru haka abinda ya kwatanta haka kin karantar wai shi abinda imamu an-nasa'i ya ruto da wani imamu an-nasa'i an ibn umar qal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi takhfif manzon sallama iya mana umarni da saukakawa wa ya ummuna bi safat iya iya ce mu saukakawa amma iya mana limanci da safat fal qira'atu bi safat min at-takhfif alladhi kana ya'muru bihi ita ma safa cikin ke tana cikin sabakawar da ke ayi haka shi sahabi mu ko ce ya wani umarnin sabaka amma ga irin sallar da yake mana dan ya wani umarnin sabakawa amma ga irin sallar da yake sai makaranta a baya ko zai karanta ma suratul zilzala ko ma wani lokaci amma dai kenan ka a ce dole wannan gajerun su zai gurin magana kenan eh safa fashin takwas fashin takwas an gari na ga ko mun sai mun tsaya da bai ka iya tsaye wata mun sai mun bai tsaya kenan a takaice dai ba abu ne ba na sha'awa za a koma ga yayayi kuran kuma ba kuran ai za ai za ai makita mun saba kun ai ba kana abin babu wani da kare ka ce mutum kasa da minti 10 sha bai ya ce ga tsawaita annabi ya ce a gazarta to kaga koma annabi shi da ce a gazarta kin wata sallai shine masu gasan akwai masu suka ma'alu sunna kan magana su a wajen su wa san da muke da minti 8 minti 10 a tsawaita su ta tsawo haka suke cewa dan ta minti 3 suke minti 4 haka aka saba minti 3 in ya tsawo ne mai minti 4 amma ya adda minti 20 Allah dan gargajiya haka take haka take sai liman ya salla minti 3 hudu ta ta doguwa minti hudu amma adda minti 10 zuwa minti minti 10 zuwa minti 20 za adda ana adda ta adda kaga akwai rashin sanin addini Allah ya shirye da mu yace sai magana suratu qira'atu suratin bi ainiha an an ce misali sallah asuba misali sura kaza za a karanta ko baqara ko zulzala ko gashiyata ko suratul ala a ce da sura kaza mas'alar karanta sura da ainihin sura kaza wa kana sallallahu alaihi wasallam la yu'ayinu suratan fi salati bi ainiha annabi sallama bai ayyana ce sura sallah kaza sura kaza za a karanta bai haka wanda a ce la ya qara'u illa biya a ce ai bai karatu kullu sallah sura kaza karanta kuno da sallah kaza yace illa fil juma'ati wal idain inda ya ayyana surori a sallar juma'a ne da idi biyu makaranta iya kan suratul a'la da gashiyat da tarbata ne da wannan wannan mun karanta a baya dai ko akan surun da ya karanta da suratul insani ko da suratul insani ya karanta su kenan a nan ne yake karanta ya karanta surori kaza muayyanai a juma'a da idi haka an anafila ce akwai suratul wannan mulkin shafai da wutiri suratul a cikin wutiri ya karanta suratul a'la a raka'a uku ta karshe ta farkon suratul a'la ta biyu uliyal kafiruna ta uku ayyul lahu wani lokaci ya kara kwalauze wannan su ne ya aka yana ambatin da sura ya ayyana ya ayyana aya kaza ko sura kaza yace wa amma fi sa'ir salawat faqad zakara abu daud amma sauran salloli banda juma'a da sallar idi guda biyu abu daud ya kawo ta ruwaya cikin hadisin daga amr bin shu'aib an abi an jaddi annahu qala ma min al-mufassil ma min al-mufassal suratun صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله لما يؤم الناس بها في فتنة المكتوبة وأن رواية أبو داود شوى باب وتسورة دقا تكين مفصل كنان دقا الهجرات دوا قصف باب وتسورة صغيرة ولا كبيرة كوك أرما كوبا با سيجي أنا مثلا ينا ومتاني ليمنشي ليت أسلف الله kenan ba salat ba sura da kanta ba cikin al-mufassal amma na ruwaya tana da rauni ba ta da inganci balle mu tabbatar da cewa ya karanta ko ta sura an sai yana karatu a cikin ta gaskiya cewa ko ta sura ya karanta ko ya ji kan ko ta sura wannan ruwaya hadisin da'ifi ne ba shi da ƙarfin kan hujja kan shi Allah wa alam albadi ya kashi cikin da'ifa haka cikin tumalmin na ya magana kan masalar bai inganta ba yace wa kana min hadihi qira'atu surati kamila ya ce ka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sura cikakka sura gaba daya wa rubbama qara'aha fi rak'atayn wa rubbama qara'a awwal sura yakan karanta sura guda a cikin raka'a biyu wani lokaci yakan karanta farkon sura a kan raka'a a wata raka'a yace wa amma qira'atu awakhir suwar wa awsatiha falam yuhfaz anhu amma karanta ƙarshen surori ko tsakiyar surori ba a samu ba wannan albani ya yi magana kan wannan magana bai kamata bai kawo magana kyale huce akan haka nan don akwai mun karanta a baya akwai asar tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta farkon sura yakan karanta ƙarshen da wannan ya tabbata a baya mun karanta da ruwaya ta ibn abbas ya karanta aya ɗaya kun cikin bakara ko da karanta goma ba kana ba kayyadewa tsaka ba wani kayyadewa tsakiya ko karshe da wannan to wani abu ne wanda za ka kawo kunci ka abun a kawo tsakiya ba tsakiya ya ko karshe duka an ba a wannan bai halitta ba mun karanta ba ruwayi ko na wasu zama yana haka nan a takaice wannan shan bane ya kamata wannan bayanin da zo ya bayani ba bane ma ce musallamu dan shine ke bayanin ba da tin bane ba shine ce bai samu ba falam yufaz anhu malbani ce ya an mun samu a baya annabi ya karanta irin kamar abin da ya koran wa amma qira'atu surat wa ma qira'atu suratayn fi rak'a haka karanta sura biyu a cikin raka'a fa kana yaf'alu fi nafila iya karanta ta a cikin nafila amma fil farad falam yuhfaz anhu amma a farilla ba a samu ba wa amma hadith ibn mas'ud inni la'arifu an-nazal allati kana zama yaqra يقارن بينهن سورتين في ركعة الرحمن والنجم في ركعة وقتربت الساعة والحاقة في ركعة والطور والذاريات في ركعة وإذا وقعت والنون في ركعة الحديث أزوك عشان حديث دي نعم يكسر بياني أقول رواية تبتلكم تا إنغانتا ta Abdullahi bin Mas'ud yake cewa na san wasu surori masu kama da juna wanda manzon sama ya karuna bin hun ya karuna bin hun annabi yana gama surorin biyu sura biyu cikin raka'a guda ya gama misali ar-rahman da najm ya sa raka'a guda haka tabbata sa'a da haka a raka'a guda da tur da zariyat ya sa raka'a guda iya haka nan da zabaqatul waqi'a da suratul nun iya gama sa raka'a guda zuwa karshen hadisi yace wannan ruwaya in ji a tare sabit sai bari masaud kuma sadan nace yace fa hadha hikayatu fi'lan lam yu'ayin mahallahu wannan kuma an ce annabi yayi ba a kawo ba a ina ne yayi a farilla ne ko a nafila dan haka yace hal kana fil farad aw fil nafil wannan gama surori da ibnu mas'ud yace annabi iya gama sura biyu a cikin raka'a ba a ayyana ba a farilla ne ko a nafila yace wa huwa muhtamal duka wannan iya ya doka ana dokan farilla iya abu nan muhtamal iya doka magana amma ba abu ne babu kalar ahili yace wa amma qira'atu suratin wahida fi rak'atayn ma'an karanta sura ne sai kwanta maka kenan shi ya kama wani abu ne duk abu ne muhtamal kenan shi bai doka ba kenan ya tsaya akan nafila an kaje da kalmar ta ba ta farko da gina shi kenan ba a yi a farilla shi albani yake ce a'a magana hudda na cewa ba a yi a nafila babu nasi kanta sai su ce albani yake ce akwai masu zasu mana raddi su ce to ai ga addu'o'i na na bude sallah masu tsawo da gajeru kun ce akwai na ce a wannan nasi ya zo addu'a kaza a nafila kiyanta wannan akwai abin da ya ayyana sai muka ce a nafila ba a yi a farilla amma wani ce wannan babu wata nasi da ya kawo wannan gaban da za a dake sura biya raka guda babu nasi da ya zo cewa a nafila nake ba farilla ba aka ce kurin a barta yadda take sai ya ce wa amma qira'at suratin wahida amma karatun sura guda fi raka'ataini ma'an a raka'a biyu a karanta sura ta farko a karanta sura guda a ta biyu ma a karanta sura sura guda a mimita so biyu ya ce faƙalla ma kana ya fa'alu annabi yakan yi amma ba da yawa ba kiran kaɗan ne aka samu iya yi ya tabbata da ya yi amma ba kullum ba وقد ذكر أبو داود الرجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتهما كلتهما يعني أنا إذا كان إذا زلزل تكين ركعة بيو دك ركعة بيو كلتهما كوة ركعة سورة قرأت إذا زلزل أو أن ركعة تلت بيو سورة قرأت بمتا شين يكتا فلا أدري annasi rasulullah sallama am qara zalika amadan shi bai sani ba annabi da mantuwa ce yayi ko ku da gangan shi da yayi kawai ya kada dadiya ta kai ce sai italatul raka'atul ula fi subh maganar a karatun da ake na salloli maganar tsawaita karatun sallar asuba yace wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yutilu raka'atul ula ala thaniya min salati subh yana tsawaita raka'a hurku akan ta biyu ta sallar asuba ita kai wa min kulli salah kun suna shi ma mahi duk sallar shi mahi yawan ba da abu da aka yazo ba mahi yawa kaidar sunna ana san raka'a ta farko ta yi tsawo akan ta biyu kullum mahi sallar shi ne wa rubbama kana yutiluha hatta la yasma waqa qadam annabi yakan tsawaita sallar asuba har akai ba a jin karan taku me ma'anar magana sai ce wa kana yutilu salatu subi aka sai misali salawat yana tsayar sallar asuba samar sauran salloli wannan magana cikin tawon min albani ya kama magana kan wannan mas'alar da ya ambata cewa hatta la sama waka kadam habba ajin karan takuce wannan magana nasi bai kawo ta ba a sallar asuba wannan nasi na bi iya jimawa har ya zamanto ba ajin karan taku nassin ya zo karara a cikin sallar azuwa bayan shi kuma kan hadisin hadisin wannan na sa'id sa'id abu zal khudri ne ko wanda yake tana ya karanta ya tsaye da sallah kata da iqama su je bayan gari su je bakai su biya bakata su dawo gida su yaro Allah sai su samu liman raka'a ta farko ai zahiri kenan iya kwari a zuwa raka'a ta farko tata wannan magana haka yake a hili kuma nassin na annabi wannan shi da bai kan take ashe su ma kan samu sahabbai masabukai ko kaga annabi kan lokaci yakan jima kenan tsawaitawa har a kenan kowa shigo kenan an tara sallah amma gaba ana shigo ana shigowa jima kenan ba tare ka sallah gaba ba ana barin masa bukai tun da gaba to ya annabi kenan ya tsawaita ta sai ya ji da bejin karan taku kenan an jima ta kon yake ruku'i kenan kowa dan a ce haka mun lura iya haka dan a samu raka'a farko haka kenan ana tsawaita raka'a dan ma musu iso haka da annabi yakan sai annabi yakan zo ta sallace ta bil sallar isha zai zo kullun ci bata da kama a bari an taru wani lokaci mu muna da matsala zamani da manta da sauransu kuma ga addini bai matsaya abu me matsaya abu yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam duk salloli sai kaga an ce daga shiga a sallar asuba alfajir ya keto zuwa hudu rana duk wannan intervakin an kai sallah daidai kai baka saba sunna ba kuma da sunna kai annabi ya yi a kowanne ya tsakiya ya kaji ya yi kowanne dai kwanta halaka ne an ga ɗauka azhar wajen awa nawa tun daga ƙari misali a tashi zawal har zuwa al'asar wani tsakaya tsakiya daidai ka sallah sallah cikin lokaci kai lokaci daga mai zaka ko hadi abin akwai yalwa akwai yalwa iya wani bai dama kare daya bisha bi da bai dama ya tsaye da rabi ya kare biyu ba ta kare biyu ya lahi dokan kaida lo kullun kare kaza shi da matsala kace kun ba yan sai kare kaza shi amma a cikin lokacin wannan duk wanda ka samu dama kai a lokaci kai kuma sunna kai ba wani saba sunna kai amma yanzu ko an ce takwas daidai minti biyar in wuce ka sa'a daman kace da goma da sha biyar haba da da da wazo da su bar masallaci ba da su kwadar wada a mu a zai almuhiya mai musu a can zamanin mu an zai mahi yawa sallace dai a yi a ƙari a yi wani abu daban ba ta bace kamar wani abu ne na rikiya su kuma a can sallace gaban shi da ba su damu ba da yawa ba ya zo a ta jira annabi ta haya barci ma har zo sallar isha har a hara barci wata ta cin kori ta kuma zuwa tar sallar to wani lokaci annabi ta zai ta ma in ya ga an tare da yawa ya tare in ba tare ba ya ce a bari a dan jima yanzu ta yi kama ta bari a jima sallar azhar sai ta kama ta bari a jima an jima ta ce a kuma he sai da su uku tukun ce ta kama ta kun to kenan su kenan abu ne akwai hwaɗi ka abun mu yanzu minti ne gurin an kare minti ne biyan ka sa minti biyar ma shi ma ka sa a dai shi wani zai je minti biyar kin kama hutu ga lokaci matsalan mu wani lokaci minti biyar kin kama an an bar lokacin sallah kama hutu ga lokaci ne kare daya ka saba da minti da aka wuce minti goma kama an wuce lokaci abin ya da yalwa kenan annabi sallallahu alaihi yakan ja sallah har ya ji bai jin karan takon mutane kenan kowa shigo wa hada wannan abin da ya kawo tsawaita sallar asuba yake cewa li'anna li'anna qur'an al-fajr mashhud yashhaduhu Allah ta'ala wa mala'ikatuhu wa qil yashhaduhu mala'ikatu al-layl wan nahar والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر وقد ورد في هذا وهذا yace wannan magana da ya tsawaita sallar asuba yace li anna qur'an al-fajr mashhud domin sallar asuba mala'iku na halarta يشهده الله تعالى وملائكته ملائكونا حلرتا الله نا حلرتا صلى asaba wani yace yashhaduhu Allah yashhadu malaikatu al-lail wan nahar a wuri ne wanda malaikun dare da rana ke haduwa wanda abu ne sananne cewa malaiku na sabakowa sallar asuba ko da ta la'asar ne ko wannan suna aka ce masanya yan rana da yan dare wannan ya tabbata ba nan akan shi da maganar heketa wal qaula wannan magana biyu da aka yi mabniyan an gina wannan magana biyu ala anna nuzulul ilahi ai akwai ruwa tabbata nan zama iya ba labarin cewa Allah subhanahu wataala na sabka saman duniya dukkan sulusun dare na karshe wannan Allah san sabka ta da dace da girman shi kuma faruwan da abin yake ciki kenan Allah sabka saman duniya dukkan sulusun dare na karshe an ga raba dare gida uku sulusun na karshe yan cikin na karshe Allah iya cigi a wannan lokaci ina mai ina mai ina mai roƙo ina mai addu'a ina mai tuba lokacin da barci yayi nisa kare uku na kare hudu ka lokacin barci ko barawo mun yace barayi sun zata wannan lokacin abin da aka bincika barayi sun zata kare uku zuwa kare biyar mun ya sata haka suke ta bisin ta 11 kare daya a kare uku hudu can barci amma duk bala'i ga kwanta sun zata wannan kare uku zuwa kare biyar lokacin barci ne yayi nisa kuma to kenan a wannan lokaci ne Allah ke sauka ya cigiya ina mai roƙo ina mai addu'a ina mai tuba to wannan ruwaya ta zo iya haka hatta zuwa ketawa alfajir ne kenan gayakin tun daga lokacin da karshe zuwa ketawa alfajir to yan wayaya abu ne mai sauki ka iya gano sulusun da kashe kun zamani an ka zo sun misali ka san da rana tana hwadawa kaje kaza kai ba garin ko ina kake ko ina kake nawa rana ke hwadawa misali a yanzu kada shidda shidda ma misali kada shidda take fadawa a zuba minti ba minti wani mamashe da matsala bace minti mintuna kare shidda fada za ta hudo a karhe biyar misali awa no kenan awa goma sha daya sha daya idan ka ɗauki kai raba awa sha da gida uku kaga kowane kenan awa uku da minti ishirin ko uku da minti arba'in ko nawa ko uku uku so uku tara awa tara arba'in arba'in so uku awa awa biyu awa biyu kenan ko sha ɗaya kenan ko kenan ka ɗauki awa shidda ka kawo minti tamanin ka kenan awa ɗaya minti shi kenan ko awa bakwai da minti ishirin ya ka ɗora a kan ƙarshe ƙarshe nuna kenan ƙarshe shidda ka kawo awa bakwai da minti ishirin awa shidda ka ƙara awa bakwai da minti ishirin ka kenan ƙarshe ɗaya da minti ishirin a yanzu ko an za ka ne ko ɗaya da minti ishirin misali kenan da ɗaya da minti kenan zuka kai shi ma biyu misali kenan tun da ƙare biyu har zuwa ƙare biyar misali kana cikin lokacin sulsu ne na ƙarshe to a wani lokaci ne mai riba wanda da muka cewa Allah iya cigiya ina mai addu'a ina mai roƙo ina mai tuba ku tashi wanda addu'a addu'a ce ta tijaba an lokaci bayan wannan ga wata ruwaya gara basa da nan take cewa cikin sahih bukhari jaman ta kalaba fil duk wanda cikin dare tashi kuma shi ko baka ko baka lokacin lokacin da cikin dare ne kuma zuga sulusun na karshe annabi ta duk wanda halaka cikin sulusun dare na karshe ya kula cikin dare sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah allahumma ghfir li tashin gargabaci kayan gaje maka ruwa yace idan ka karanta wannan addu'a kurin bayan ka halka yace idan ka je kai arwalla kai sallah Allah zai karba in kai addu'a Allah zai karba kaga wannan kai furfite ga wannan garabasa ta wannan addu'a ka tashi kuma ga sulhun Allah ya tigiya kware ka zai ba mutum lokaci ne aka ce kware mai muhimmanci wajen gabatar da bukata ga Allah subhanahu wataala wannan shine kenan su sun dai na karshe kenan ka raba da gida uku ɗaya na karshe ake shine su ya shine Allah ke wannan cigiya to yanzu kenan to shine ce wannan magana da aka ce kenan Allah na halarta yace to hal wannan sabka ta Allah subhanahu wataala hal yadum ilan qida'i salati subhi tana nan ne har zuwa kare sallar asuba aw ila tulu'il fajr ko ko zuwa ketowar alfajr daga nan kare hita wa kada warada hada wa kada warada fi hada wa hada ko ta ruwa ta zo tana karewa kare sallar asuba tana karewa kito alfajr malaman nan mallaka ke cewa babu ruwaya ingantatta da ta kawo bayan kare sallah abinda ya inganta na ruwaya tana nan wannan sabko wala har zuwa kito alfajr shine abinda ya inganta ko da akwai ruwa ta kawo magana akan sallar asuba ba ta inganci ne abinda ya inganta sananne wannan sabkawar tana nan har zuwa kito alfajr eh Allah wa alam sai yace wa aidan kuma kan da masala tsawaita karatu yace fa innaha lamma naqasa adadu rak'atiha ij'alat tawilaha iwadan amma naqasatu min adad wa aidan yace abinda wannan kuma bayani ne cewa lokacin da ya rage adadin rakawoyin sallar asuba daga hudu aka mai ta biyu ba uku ba hudu ba sai ai sanya ta tawila iwadan tsawaita sallar asuba kamar masanya ce kambacin adadin rakoyin da aka rage ya ka tsawaita mata karatu an yi daga jin rakoyi kaɗan amma karatun da masu tsawo wannan fahimta ce ta abin da ya kaga nan ba na sanadisin bane ba ya ce fa'ina ta kunu aqiban nan asuba tana kasancewa ƙarshen barci an ƙare barcin dare wannan su mustarihun mutane sun huta an kwanta an yi barci an huta وأيضا فإنهم كما فإنهم لم يأخذوا بعد تستقبال المعاش وأسباب الدنيا كما أنهوتا kuma hanzu ba har harkoki ba hanzu ba har shaka kasuwa ba ko aiki ba balaka ce ina aiki ya sha maka kwa dame ka a lokaci ne wanda yake an huta kuma babu wani abu da ake a wannan lokacin wanda zai dake hankalin mutum na harkokin rayuwa da neman duniya dai wa'adan kuma yace dai fa inna ita wannan lokacin ta sallah asuba takunu fi waqti tawata fi as-sama' wal lisan wal qalb li faraghihi wa adama tamakkuni min shagal fi yace wannan lokacin asuba ana samun haduwa ji da halishe da zuciya da abin da kake kana hankalinka iya nan ka sa abin da kake hodi ka sa abin da kake aikatawa akwai nutsuwa ga mu hankali wuri guda magana a cikin nan dan babu wani shagala daban da zaka zo doki hankalinka fa yafhamu alquran wa tadabbaru da mutum zai fahimci qur'ani yakan yakan da qur'ani zai shurari qur'ani da kyau ya fahimce shi ya tadabbur kan qur'ani wa aidan kuma dai dinde wannan iya hadin kamar hikima ce ta fahimta shi kan magana sallah asuba aka mata wannan tsawai fa inna asasul amal wa wali domin wannan sallah asuba ita ce kamar tushe kamar ginin aikin farko ne ita kenan tushe na aiki na rana kuma da farkon aikin wuni fa'utiyat fadalan min al-ihtimam biha wa tatawila haka bata aka hihita ta da bata muhimmanci tsawaita ta wa hadhi asra wannan asrarori kin wannan bayanai ne yake yi na hikimar abun ta wannan asrarun da ya ambato inna ma ya'rifuha man lahu iltifat ila asrar al-shari'ati wa maqasidiha wa hikamiha wanda yake wannan bayanin da yake dai ita wanda zai san da haka wanda yake waiwaya ya diba sirrin kawai da abin shari'a ta ce ai kaza daga akwai wani abu a cikin hikima me manuwar shari'a me manuwar shari'a me hikimar ta ai kaza to cikin shi zaka yi abin da fahimta ne hikimar ta ka sallah asuba doguwa shi wannan bayan da ne shi ke cikin abin da ya fahimta ne dalilin a tsawaita lokacin lokaci ne mai tsawo daga daga raka biyu a hudu ke ta koma biyu kuma lokaci ne na nutsuwa babu harakoki ba kai da kawa ba kaza kaza wannan shi abin da ya fahimta kan sababin tsawaita sallah asuba kenan Allahu a'lam sai sifatu qira'ati sallallahu alaihi wasallam siffar karatun annabi sallallahu alaihi wasallam yanda annabi ke karatu a cikin sallah yace wa kanat qira'atuhu maddan yaqif inda kulli aya wa yamuddu biha sawtahu in ta kala ibnu qayyim don bayan ibnu yace karatun annabi sallallahu iya karatu iya iya ja alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ba yace iya jan sauti iya tsayawa dukkan aya misali alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim gama gama gama alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin gama gama nake gaggawa karatu ba dan bai gama aya zo aya duk dadin bai gama aya da aya alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin akwai zakanta aya biyar ma bai gama gaba daya bin an ta bai cikin karatun sunna annabi ya karanta karatu daki daki aya aya yake ko da aya tana da ma'ana baya da ta bayanta iya karatu aya aya kuma iya iya jan murya wajen abu sai yace ma yustahabu asana alqira'a abinda ake nema ayi an ana cikin karatun sallah me ya kamata ayi yace yusannu asana alqira'a tahsinu sawt wa tazyin ana san in ana cikin karatu na sallah a gyara murya a kawata murya karatu ya dadi kenan bakin murya da Allah ya baka ka dan rera magana ka ka rera eh kare ana san rera qur'ani anna nabi sallallahu alaihi wasallam qal zayyinu aswatakum bil qur'an na akwai matsala kan aswatakum zainu qur'ani bi aswatakum zainu qur'ani bi aswatakum abin da ya tabbata dan bai kama magana ba asalin aka ce kaman ku gyara murya ku da alqur'ani kaman kaman dan gyara qur'ani kenan gyara dan gyara murya ka ne a ku gawata qur'ani ma'ana da da sautotun ku kenan ku kenan ku gyara shi kuma murya mai kyau mm ku gawata qur'ani da murya ku zainu qur'ani bi aswatukum ne kenan ku mai karatu mai dadi wa qalat ruwaya cewa laysa minna man lam yataghanna bil qur'ani bai tare da mu ga duk wanda bai rera qur'ani ba kana ta kurin alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم كذا كرنتا يا تقول لك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم زديا ما لك انت كذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ita na karanta amma a rera shine ba kin san da Allah baka kenan shine magana kenan ce bai tare da mu duk wanda bai rera Qur'ani ba shine waka wannan وقال النبي يتوى إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتم يخشى الله النبي يتوى ما هي كاوى مريا وجن كرنت القرآن أتكي متعني وأن إذن كنجي ذاك جوانا أبنى خشوي أبنى هتوى لك زوتيا شين ما أنا أبنى هكا الله سنزوتيا متن أما كنجي كرايا أكوي تبشي أكوي جهان كيلي أشكنتا مغانا كينا وقال أدونس إيه تشوا ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن Allah bai shuraro na ba uzuri ba Allah bai shuraro wani abu ba irin inda ya shuraro annabin shi wajen kyakkyawan sauti kina Allah man ya san arai da Qur'ani ya san sauti mai dadi takan annabi ya san arai da Qur'ani arai wannan abin Allah ma ya san shi kina Allah ma iya shuraron sauti iya san sauti na bilan Qur'ani da wata rana Abu Musa shi annabi ke cewa annabi ya wuce shi ya karatu cikin sallah cikin dare da sasa gamu ita ba Musa jiya baka ganni ba cikin dare na zo wucewa na shi kana karatu kwarai Allah ya baka Allah ya baka sauti ya baka sauti irin na Allah Dawud kwarai ya ji kira'a sai Rasulullah ka ji ni ita ban san inda kana ji na da na kira'a mara ta wani dadi inda zaka ji da ƙara da mashi wace kaga dan kene so annabi ji dadin karatun da yake a takaice kenan wannan sai yake cewa qala nawawi rahimahullah yusannu li kulli man qara'a fi salati aw ghayriha إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله وإذا مر بآية عذاب أن يستعيد به من النار أو من العذاب أو من الشر أو من المكروه أو يقول اللهم إني أسألك العافية أنه ذلك وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزح الله فقال سبحان الله أو تبارك الله رب العالمين أو جلت قدرته جلت عظمته جلت عظمته ربنا أو نحو ذلك دي abin da yake shi nan bayanin da yake sai da sabit ya kama gani imamun nau ya rahimu Allah iya cewa yusannu li kulli man qara fi salati aw ghayri an sunnanta ga duk wanda ya karatu a cikin sallah ko ma wani sallah dan ka zo hucewa da aya mai magana akan rahama ka roki Allah wannan fadala ta Allah waza mara bi ayati azab bi aya mai magana azaba an yasta'izu bihi minan naka neman Allah matsayi daga wuta amina azab kai matsayi daga azaba amina shi kokari Allah Allah ma kare daga dukkan shari dai amina makaru ko da ba da yake roki Allah kare daga mugun abu ko ka ce da kullum Allah mun nas'aluka al'afiya Allah ina roƙonka ka zo wuri mai matsala Allah Allah mun nas'aluka al'afiya Allah mun nas'aluka al'afiya kai haka ba lahi bane ba ko dai makamantan wannan na dai neman tsari ko neman rahama wa idza mar bi ayati an ka zo aya wa take tanzil la ko girma Allah ka ce subhanallah shi nan kazo yanka yanta mai tasbihi girma ubangiji ka ce mun kai maka ce subhana shi nan za Allah fa ka ce subhanallah ko tabarakallahu rabbil alamin au ka ce jallat azamatu rabbina girma ubangiji ya daukaka ko makamantan wannan dai duk wannan yana ga iya ishara game da hadisin da yake gaban Huzaifa bin Yaman radiyallahu anhu yana cewa sallaitu ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam zata laila fa fataha al-baqara فقلت يركع عند المئة ثم مدى فقلت يصلي بها في ركعة فمدى فقلت يركع بها ثم افتتها على عمران فقرأ ثم افتتها النساء فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية بآية التسبيح صبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بالتعوذ تعوذ رواه مسلم naga wannan shi da a takaice nan duk da zama ga magana a ƙarshe ba sallar farilla ba annabi haka nan annabi ya haka nan ya tsaya ya roƙo a sallah ce ta nafila ba farilla ba gaskiya magana in Allah kai ranar tushen zamu ga hadisin muzaifa ya yawa kana insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته